بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين قوة ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan masu karɓa ta taga ko watan goma watan yan albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a ƙarshen wata da muke karanta littafin mu na ahkamul jana'i na babban malami almarhum Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mun tsaya a darasi na 31 za mu tashi darasi na 32 shafi na 144 za kuma mu tashi gaba ta dal subhanallah anan da ya ake wani fari mawasi ya canja baya ana canja ba tare da sami na saboda haka idan ba manta ba a baya ya yi maganganun da suke magana akan kan kabarbari a sallar jana'iza kabarbarin da ake yi a sallar jana'iza mala ya kawo man dalilai cewa za a iya yin kabbara hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ya kuma nuna mana cewa dalilai ne masu karfi da suke nuna za a yi haka an gane ko? to wannan shi ne yau za mu tafi inda malam yake wa amma tisau amma yin kabbara guda tara ga mamaci idan ya mutu kabbarori guda tara fa fi hadisan a cikin sa wannan shi wannan akwai hadisai guda biyu sauran mun ji dalilan da ya kawo to a wannan akwai hadisai biyu al-awwal na farko an Abdullahi bin Zubair an karbo daga abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala hamza lalle annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi ya sallaci sayyidina hamza fa kabbara alaihi tis'a takbirati ya masa kabbarori guda tara haka yi kabbarori guda tara akan wa hamza ibn abdul muttalib sayyidu shuhada to kun ji wannan dalili ne ai yace wa qadima babi tamami ya tudi ya wuce a cikin sa maganganun dunkulallu mun yi ta baya wa takridihi fi tsani min al mas'ala yace ya kuma yi takridin sa a gaba ta biyu ko a guri na biyu a matsala ta 59 shafi na 116 in ka koma zaka gani wa hada al adadu mali yace wannan adadin guda tara na yin kabbara tara in mutum ya mutu huwa aktaru ma wa qabna alayhi shine mafi yawan abin da muka tsaya a kai cewa idan mutum ya mutu za a iya makabbara daga hudu zuwa tara mafi karanci hudu mafi yawanci tara fi takbir dangane da kabbara alal janazati akan gawa mali yace fa yuqafu indahu za a daya a daidai nan ne guda taran kawai wala yuzadu alayhi ba za a tsara ba an fahimta da kyau ko wala huwa an yankusa minhu ya kuma halatta ya tauye wannan kabarbarin daga guda tara kaga can ai ya ga ma wa huwa aqallu ma warada wa yuqafu indahu kai wala yuzadu alayhi to sai ce walau an yankusa minhu ila al-arba'in ya halatta ya rage ya tawayi daga taran nan zuwa kabbara hudu idan ya ga dama wa huwa aqallu ma warada shine mafi karancin abin da ya gudana akan abin da ya shafi kabbara idan mutum ya mutu qala ibn al-qayyim fi zadil ma'ad ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin zadil ma'ad fi yadi khairil ibad littafin da muka ce littafi ne da ya yi shi yayin tafiya aikin hajjira shi a hanya kawai ya rubuta ka je ka ganke mujallari hudu ne wani ka samu uku wani kuma ka ga an yi wa muktasar cewa wai muktasar shi ma babba a hanyar tafiya ibn al-qayyim ya yi da ka kuma yake fi hadi khairil ibad rayuwar annabi ce tsantsa ake baka labarin ya take wane mutum to sai yake ba da an zakara ba gaba aurat na min al-asar bayan ya ambato wasu daga cikin abubuwan da muka wato bujiro da su na daga asar maganganun sahabbai da tabi'ai wal akbar shine dai maganganun sahabbai da tabi'ai wa hadi asarun sahiha sai ma ne yace wannan asar ne asar ne ingantattu fala mujiba lil man'a minha ba wani abu da zai wajibta ma hannuwa ga barin su wayan abubuwan da aka kawo ba ka da wani dalili da za ka hana abubuwan da aka bujiro ma da su me yasa والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع يما النبي عليه الصلاة والسلام bai hana duk abin da ya ƙara akan kabbara hudu ba idan mutum ya mutu yanzu a yi kabbara guda biyar a kansa ko shida ko bakwai ba abin da ya hana haka babu ba wani dalili an fahimta da kyau ku sai ma da yake bal fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'dihi bari wannan magana da annabi alaihi salatu wasalam da sabon sa duk aiwatar duk sun aiwatar da haka bayan annabi ya bar duniya kawai sai dai musamman irin kasa irin tamu nan idan mutum zai kabbara biyar in ya zo a matsayin sa na imam sai ce to jama'a kabbara biyar zami shikenan kawai domin kar ka haifar da rudani in baka yi wasa ba kaga dai karatu ne ana gama sai su fara su kaza kaza ka zo musu da auren garibun sabon abu sabon addini kun bayyana da kyau kun san ɗabi'ar malam bahaushe shi ne shi yana ba da fatawa ko bai samu ba zai ce wallahi duk da ban sani ba ƙarya ne haka ɗabi'ar bahaushe ne sai da ya fara ba kansa ya jahala kansa ya naɗa wa kansa rawanin cewa shi bai sani ba amma kuma ƙarya ne in ka kalli magana za ga akwai gwaranci a ciki duk da ban sani ba ƙarya ne ai kamata ya sai ka tambaya shi ne kawai shi kuma wanda ya sani kamata ya bayani shi ne kawai ka kowa ɓangarensa sai a duba to sai ya ce mara kuɗi ƙultu sai na ce wa kenan shi albani in ka ji ƙultu to shi zai faɗi nasa magana wa ƙadista dallal mani awul wane mutum haƙiƙa waɗanda suke harawa sun ba da dalili da dalili ina ziyarati akan ƙari ko za a ko wanda suka tafi mun biya da ku a baya to a biya halatta akan a ƙara akan kabbara hudu ba yace wanda suke wato ba da dalilin da suka kama hujja da su masu hanawa wato alal arba'in zai ce amrai ne al'amura ne guda biyu to bara ku sai ce al'awwal na farko al-ijma'u sun yi da'awar ijma'i duk wanda ya san me ijma'i shi sai ibnu azam yace ba wani ijma'i wanda ya san me ijma'i shine ba duk malamai kowa ya yarda shine ijma'i ba shi za wasu suke ganin ba ijma'i domin iya wanda ka sani ne suke yarda zai yi akwai wanda ka sani ba ko ba ke yarda ba to shi za akwai malaman da ba ke yarda cewa akwai ijma'i ba وقد تقدم بيان خلو ذلك yace bayanin kuskura haka ya gabata domin ya raka da hadisin sayyidina ali mun biya da ku in akwai jima'i za a ce sayyidina ali ya kawo wani asari akan cewa annabi ya yi kabbara tara ko shi sayyidina ali ya yi tara gashi kuma abin da muka biya cewa an wa hamza ibn abdul muttalib kabbara tara yanzu muka gama biyawa ai ba ijma'i kenan ko kuma ibnu mas'ud da muka wuce shi ma a baya to ina jima'i ne yawwa mun ga babu to sai ce a tsani na biyu ma da abi babu lahari abin da ya zo a wani saji na hadisai na cewa kana akira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal janazati arba'a wai karshen abin da annabi ya kabbara karshen kamar ka ce sallar gawa da annabi ya ta karshe daga ita bai kare wata kabbara ba a wani wani sallar gawa ba a ƙarshen rayuwarsa a wannan jiwa tarihi ne ko to wai sai aka ce shi ma wannan raka'a mukabbara hudu yake wal jawabu ga amsa annahu hadithun da'if albani yace to hadisin da kuka kafa hujja da shi bai inganta ba lahu turuqun ba'dha ashaddu ba'dha min ba'd wannan fa dalilin hadisi ko in yaji irin wannan abubuwan kamar allura ake wa saboda wani ilimi aka dunkule aka baka kawai an fahimta da kyau ko yawwa sai ce lahu turuqun yana da hanyoyin da ba'dha ashaddu min ba'd tajin su ya fi tashi rauni kamar a ce step ne guda goma amma step na biyun ya fi na uku rauni na hudun ya fi haka a yi ta tafiya har step a je na goma kowanne ya fi kowanne rauni ba ba wanda suke kai daya sai ce fala ya sulu da masuku bihi so da haka baya inganta a yi riko ne liran da sabiti anhu dan a juyar da abin da ya inganta anhu daga annabi alaihi salatu wassalam bil asanidi sahiha da in wato isnadai wanda suke ingantattu al mustaqiba wanda suka kwararo abin nabi ba ma wai ya zo ba suka kwararo asanid din masu yawa قال الحافظ في التلخيص الحافظ يا بلا أتيا التلخيص تلخيص الحديث kenan ko? a mujalladi na biyar shafi na ɗari da sittin da bakwai sai ce wa min qabli al hazimi kafin ma ji ibn hajar imam al hazimi ya kawo fili akibar a cikin wani littafi da ake kira al akibar shafi na hamsin da tara tasa'in da biyar kai wal bayhaqi fi sunan haka imam al bayhaqi a cikin sunan mujalladi na uku shafi na saba'in da hudu ne baro ruwiya min gairi wajihin kulluha da'ifa kun san da ba ita ruwiya da ba tana cikin siyagun tamrid ko na ka ce ruwiya yana ɗaya daga cikin sigogin da ake gane cewa wannan magana ba ta inganta ba kawai sai mutum ya ce an ce waye ya ce ka ce a cire da fafa ka ji kun fahimta da kyau ko wannan ruwaya ta ka misali ai mun kaɗa wato da ibiya ce waye to a cire da fafan waye ya faɗa da ce kai dai a nan gurin ka ji kawai ba ba isnadi to waye ya gaya ba babu a shi baban da ya faɗa ko ko Sulaimani ne ya faɗa ko haka a jakawa ko taji ko kaza duk wanda suke zama yan majalisa alizabu ba ka da izinadi ko daya to zai a wannan ruwa ya taka ba ta da higiri an fahimta da kyau ko yawwa to sai yace um kaga wa amma ma ja'a fil majma abin da ya zo ba a cikin majma majma'in zawai وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وكان دون إسناد لكو لا ku ga yazo nan gaba wato malam albani malami na gaske ba za ku ji za ku ji nan gaba me zai ce sai ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala qatla uhud annabi alaihi salatu wasallam ya sallaci yayi sallah ga mutanen da aka yi wa shahada a uhud tis'an tis'an kabbara tara tara thumma sab'an sab'an sannan yi kabbara bakwai bakwai wasu hawa hawa ne wasu za ka hada a kabbarori tara wasu dumuku za ka aka rika kawo su kashi kashi thumma arba'an arba'an yan uhudu su ne dai wannan a baki a baki da kake zuwa an kaje maka wannan makabartar thumma arba'an arba'an sannan kuma hurhudu thumma lahiqa billahi sannan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki a kan nawa nawa hurhudin rawahu tabarani fil kabiri wal awsat wa isnadu hasan wayannan malaman wai aka yi littafi kasu sai a zo a takaice saboda wai wato ɗaliban ilimi masu ɗan lalaci sannan kuma sai a zo a yi a tsagir kuma wanda yake ci kuma ga wanda kawai baya bukatar kamar yadda alwani ne littafin sa nawa yi a tuwatin salatin nabi guda nawa yi ya taɓa gaya mu alwani da kamar sa nawa tuwatin salatin nabi shi kadai din bugu nawa ya mata guda uku ne akwai asalin sifatin salatin nabi mujalladi uku ne shi wannan na malami ne domin idan ka je gaba ɗaya da za ka ɗauka guda ɗaya sai ka yi feji ɗari kana karanta ta hamsin kana karatu a kan gabar da ya zo sai sifatu salatin nabi shi ne wanda ake biyawa shi kuma wanda ya ɗalibin ilimi mai neman hujja sai aka yi man wannan sannan sai ya zo yi talhisus ko kuma muktasarun sifatu salatin nabi shi kuma wanda yake so kawai a gaya ma mai za'i ɗan miƙiƙi ne ba adali girma bai yana nan kuma duk akwai sa a kasuwa kamata a ce duk kana da asalin sifati salatin nabi mujalladi uku ne manya manyan bolin kuma sannan sai sifati salatin nabi sai muktasar ko talqis talqis sifati salatin nabi an miƙiti ne bi kuma bai ba alari ba girma to kaga nan shi ma da aka rubuta da aka yi ma daban-daban shi wannan dabaranin sunansa ya sunansa Sulaiman bin Ahmad ko sunansa kenan Imam Dabarani Sulaiman ibn Ahmad ko huwa mardudun min wajhaini sai albani yace to wannan ruwaya da aka kawo ta sama abu juyarwa ce ta fuska biyu al-awwal fuska ta farko annahu muqalibun li qawli al-hafiz bin hajar ya tabawa maganar ibnu hajar wa man qablahu da wanda suka zo kafin ibnu hajar min al-a'imma daga cikin al-a'imma sune jagorori shugabanni na addini suwaye alladina sarrahu wanda suka fito da abun fili na cewa bi anna turuqal hadith cewa hanyoyin hadisin kullaha da'ifa yanzu baka jiya gaba ɗaya hanyoyin sun raunana ba su da inganci to kaga wannan ruwa da suka kawo ta saba mata mun ji wannan ko to mu je gaba kun ji hujja ta farko asani na biyu anna al-haditha akhrajahu ad-dabarani fil mu'jam al-kabir shi wannan hadisin imam tabarani ya fitar da shi a mujamul kabir a mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin sai ce wa isnadu wa hakaza isnadin sa kamar haka qala hadathana ahmad kun ga ai hadathana kawai aka ce amma da wanda muka yi adawul mufarrad din za ku iya tuna in ka ji hadathana ko sana sai ka ce qala yawa qala hadathana ahmad bin al-qasim al-qa'i qala hadathana bishr ibn al-walid al-hindi قال حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر نافع ابن عمر to kaga wannan قال يجي سمعت على ابن ابي رباح يحدث عن ابن عباس به قلت في نفسي to kaga wannan isnadin yanzu da aka kawo bara ku ji warwarar da zai wa hada isnadu la yuhassanu mithluhu wannan isnadi ne da ba a inganta irinsa me yasa bara ku ji fa inna fihi salatu ilal domin a cikin hadisi isnadi akwai illoli guda uku al'ula ta farko abu yusuf alqadi wa huwa yaqub ibn ibrahim da abahu al-mubarak wa ghayruhu wa da'afahu al-fallal bi annahu kathirul khata kun ji dalili na farko na wa wane ne wa tafahu man al-khallal fallal anahu joni ka ji abin da yake alawa cewa abu yusuf al-qadi wa huwa yaqub ibn ibrahim da abahu ibn al-mubarak wa ghayru wa wasafahu ki jona gani ko wasafahu al-fallal bi annahu kathirul khata na ga gurin ni ma akwai to sai ce ta farko shine akwai abu yusuf al-qadi shine yaqub ibn ibrahim shi kuma ibn mubarak ya ba a fashi da wasinsa amma alfalla da ya roki sai sassauta ba ya yi mata adalci shi ne ya mata insafi ya sufaita shi da cewa kafirul kada ya ce shi a gurinsa ba da iri ba ne amma mutum ne mai yawan kurakurai ana nan dai a ilimin hadisi ai ba a ɗan ba irin nan kun ji na farko na biyu sai ya ce za ku bishir ibn al-wali al-kindi kuma duk suna isnadin raunin bishir ibn al-walid al-kindi fa innahu kana qad kharafa kun fahimta da kyau ko shi kuma wannan kharafa shine shi kuma matsalarsa ya tsufa ya rikici kuma lokacin yake zinari ya ga tsufa ga rikici wanda su isra'i zai wayar a karba babu domin idan mutum ya kai wani level a shekaru ai za ga in kuka zauna hira shi za a yake cewa da Allah ya faɗi cewa in biyayya ga iyaye saboda ya san za a zo wannan gabar aka gaya ma cewa fala taqul lahumu uffi wala tanharhuma abin da yasa aka ce kada ka ce da su uff shine zuciyarka ta kosa domin idan girma ya zo hirab da tijo irin ta yara take koma ɗanka yanzu zai baka labarin abu sau goma a rana to haka mahaifinka idan ya tsufa ya kai wani level zai iya ma hirar abu sau goma idan ka ji cewa ai baba ka fa faɗa to baka san me kake ba kyale shi za ka yi ka rika jin sa a sabuwa duk lokacin da ya faɗa sai ka ji cewa sai haka aka yi kai ma ka dora ba zancen cewa ai kaza kana yin wannan to ka zama mai cuta ta iyaye cuta ta iyaye kuma abu ne mai wahala fa wallahi mai wahala gaske sai ka yi haƙuri kun fahimta da kyau ko shi za a yi wani abu da za ka kalla banda iyaye wa yake wannan za ka ji wayan kai wa mutum abu zai ce Allah ya raba ka da iyayen ka lafiya amma kuma su iyayen kai abu zai ce Allah ya raya ka kai cewa kake Allah ya sa ka mutu lafiya kai kuma so kake Allah ya raya ka kai so kake su mutu ku rabu lafiya amma su so suke ka rayu wane mutum shi za a yi malam mai tasiri yake cewa ita mahaifiya hamalatna fi badaniha wa abda'atna wa qatalat bi yadiha an al'ada wa analatna ihsana ولو خيرت بين حياتنا وموتها لطلبت حياتنا وهكذا والدنا يفعل mahaifiya ta ɗauke ka a ciki wata tara ta samun ba da kyautayi za ka ka hana ta bacci ka shure ta ka zungure ta duk abin da ka ga dama kai mata akwai wanda ake ba wa bedirin ita wata shida a kwanta wallahi akwai baiwa Allah da na sani ba in ta yi cikin da ya kai wata hudu da tare da abinci daidai ruwa tare da shi gaba daya saboda in ta ci ba zai zauna ba sai ruwa to shi ne wa ga talabi ya reha an al'aza ta wanke ka samu yanzu kuma ta wanke ma kazanta duk abin da kai kowa yana kenkemi amma ban da ita haka za ka yi ka ɓata ta ka ɓata kayan ta gyara sai ce wa analat na ihsanin ta saman ma da kyau ta yi kullum cikin dare sai ta farka sau biyar saboda kai kana motsi za ta farka za ka jin nauyin uwa to ka bari ta haihu ka gani jin nauyin baccinta ai akwai mata masu nauyin baccin gaske za ka wata wata kanwata ka koya ta mata duka akan ta bar abinci akan tukunya ya kone da ta yi aure ta haihu za ta daina da Allah ko za ta daina domin yau da gobe kawai ta yi ta titi walau khuyrat baina hayatana wa mawtiha da za a ba ta zabi tsakanin ta rayu ko mu mutu mu rayu ta mutu titi na dalabar hayatana yace na rantsi da Allah za ta zabi mu rayu ta mutu yace kuma dabi'ar iyayen mu haka suke yi wannan dabi'a ce an fahimta da kyau ku saboda haka da zarar ya kai wannan matakin na tsuba to a lokacin ake bukata kai kuma karka kosa kuma kai hakuri wallahi za ku rabu lafiya za ka yi ta jin wasu abubuwa kala kala fiye da na yara to kai hakuri domin kai ba duk ke gantakar da kai kala yaro hakuri suke wanda ma za su yi wa yanzu wallahi ko ɗaya bisa goma da ba za su yi ma ba wanda kai yanzu za su yi ma ba su yi ɗaya bisa goma abin da kai musu ba Allah ya kyauta kaga wannan muna faɗa ne ga wanda Allah ya sa iyayensa ranan kana da lokaci ko wanda kuma sun tafi je ka tuno ya aka yi rabuwar kai ta yake gubari shine kawai shine hikima Allah ya rufa mana asiri to sai yace um kaji kharafa ya tsufa ya rikice ya tsufa ya rike a salisa kun ji dalili na biyu na uku al-mukhalafatu fi sanadihi wato sabawa wajen isnadi wa kada aka raja hudda barani Sulaiman bin Ahmad ya fitar wal hadini bil ba. an jama'atin daga jama'a da yawa kalu suka ce an nafi to ga gurin an nafi bin abi hurmuz an nafi ibn abi hurmuz an karbo daga nafi ibn abi hurmuz an ada isnadin nake zo mu kalla an ibn abbas ila an kala ahlu badr har zuwa gurin da yake ahlu badr to ka koma isnadin ɗayan kan a sama asani annal hadith akhraja wa tabarani fi al-udab al-kawi kalla hadithin wa isnadu haka la ta hadathana ahmad bin al-qasim at-ta'i hadathana bikr bin al-wali kun ganki ai ko al-kindi hadathana abu yusuf al-qadi hadathani nafi' bin umar anan kuma nan kuma ya ce na je ibina abi hormuz ana ada duka su biyun nan an fahimta da kyau ku kun ga islami ya canza sunan ba ɗaya bane na je ibina abi hormuz ne ko na je ibina umar an samu matsala a nan sai ce ana ada an ibina abbasin to sai ce an ibina abbasin bi ila an kala kala ahlu badrin zuwa inda yake cewa kala ahlu badrin badala qatla uhud maimakon a baya da muka biya cewa qatala uhud shi muka biya a shafin baya in za ku duba da kyau cewa qatala uhud aka ce ba ahlu badrin ba a wancan isnadin na ibnu abbas da muka fara biyawa qatala uhud fa kabbara tis'an tis'an thumma sab'an sab'an ko tana ji a shafin baya to shi kuma da ya zo nan sai canja yake ahlu badrin kaga an kuma samun canji to sai yake wa haka za auradahu al-haythami wa qala haka imamu al-haythami ya bujiro da hadisin yace wa fi nabi nabiun abu hurmuz wa huwa da'if yace to ai nabi ibnu abu hurmuz din ma da suka ji ba da'if ne kuntu sai nace bal huwa da'ifun jiddan albani yace ba da'ifi bane da'ifun jiddan ne ya bu ya bu abin da kuke faɗa rauni kazzabahu ibnu ma'in yahya ibn ma'in duk wanda yake karanta hadisi ya san waye yahya ibn ma'in mutum ne mai tsanani wajen karɓar ruwaya sosai da sosai baya daga kafa domin su ne suna wannan kan ka'idar laula ne sinadu la qala man sha ma sha ko al isnadu min ad-din isnadi yana cikin addini to laula al isnadu la qala man sha ma sha bare isnadi ba da kowa zai faɗa abin da yake so shine da ka faɗa sai mutum a ina ka ji a gurin kuma waye gaya ba shine isnadi ai ka ga da shi da shu'uba ai za ka shu'uba shi ma haka wane mutum tsanani ne da shi wajen karɓar magana don cewa aka yi haƙi cewa ba Allah ya kai ka takura a ban a ban yana cikin masu ruwaya yana cewa da ya ruwaya a gurin aban ware shafi tsarinsa saboda yake yi gama rusa shi kawai ya zubar da shi to a ruwaya abu kai ne a cikin mutane ka ce kai wani ne faɗa ta a cikin abokanku kawai da an ce wani ne faɗa kai ma kawai a shafa fatiya ka san ƙarya ce zalla to shi ma tuba idan ruwaya da gurin abanci baya da wasu cewa da yi ruwaya a gurinsa gware fitsari ya sha wani daga cikinsu ba wayannan mutanen aka ce wanda ya sa kuke tsanantawa aka ce masa ba ka tsoron mutum ya je ranar alkiyama ya tsaya a gaban Allah ya ce gashi ka ƙaryata shi ka za a fashi sai ce wallahi na gwammace wani a cikin malaman isnadi mu je gaban Allah ne shari'a da shi akan cewa ya ce na ce masa ibi ne ji ko kazzabun ne ji akan annabi ya jara'a da ni akan na na masa ƙarya ka duba bayan Allah nan yace ya gwammace wani ya kai ƙararsa gaban Allah akan ya ce wa zaibi da annabi ya kai ƙararsa akan cewa ya maka ƙarya haka ne kuma da yi jara'a da annabi gware da kowa وقال أبو حاتم متروك أبو حاتم كويتي أي متروكي ne ilimin hadisi da muka biya a cikin manzuma waye maturuki a tiro mun baitin maturuku ma wa'idun bihim wa ajma'u li za'dihi dace ne fa hawa qaraddin ai ba huwa mazdur shi da shi da babu duk ɗaya ne ruwayar fa maturuki abinda ake nufi da ita da babu duk ɗaya ne domin kowa ya ji da izini wa ajma'u li za'dihi dace fa hawa qarad zahibul hadith ba ne mutum kuntu sai nace fa huwa afatul hadith me afa illa aibu shi suna cewa wai afatul hibda an nisyan ko illa addaji ne manduwa wa huwa alladhi rawahu an ala shine ruwaya daga ada wa ma waqa'a fi dari da abin da ya faru a wato fi dari fi dari al-awwal a hanya ta farko annahu nafi bin umar kun ji magana da na gaba yanzu in ce nafi bin umar ne wa huwa sika shi kuma sika ne sai ce wahamun min ba'd ruwati sun ce masika sai ce shi kansa wannan magana wahami ne inji albani daga mi min ba'd ruwati daga cikin wani saki na wanda suka yi ruwaya wa radiyo annahu likindi abin da yafi inganci shine imamu likindi ne ba nafi bin umar ba allazi kana kharaba kama arabta shi kuma ya rikice kamar yadda ka sani mun faɗa ba a baya ya tsufa ya rikice yanzu baya iya tuno abin da ya haddace الثاني نبي أنا عبد الله بن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكت الله لو كنا نقول الله ثبت عقلين يا تيا على حمزة كم سيدنا حمزة أمر به يا أمني دعكاوش فهو يئة سياك كنزي aka ajiye shi aka tanabe shi ilal qibla zuwa ga al-qibla thumma kabbara alaihi tis'an sannan annabi ya masa kabbara tara wa taqaddama aidan fil mas'ala ya gabata a mas'ala ta 69 al-hadith tsani hadisi nabi shafi na 193 mas'ala ta 76 wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi bi takbiratil ula an shar'anta wa mutum cewa ya daga hannaye a kabbarar farko kun ji yanzu mun gama da cewa kan bara nawa za ka yi yanzu za a shiga sallah an shara'anta ma cewa kai karanta kaga yanzu ka gamsu da kan bara nawa ake yi daga hudu ne zuwa tara sabani din da aka yi an gaya ba sai ce ma to matsala ta saba'in da shida an shara'anta garin shi cewa ga wanda zai sallah ya daga hannayensa fi takbiratul ula a kabbara ta farko wa fi hadisan kabbara farko ya halatta ka daga hannu al-awwal na farko ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin annabi yayi kabbara akan wata gawa farafa idan ji awwali takbiratin kabbara farko sai annabi ya daga hannayensa wa wada al-yumna ala al-yusra sannan sai dora hannunsa na dama akan na hagu akhrajahu at-tirmidhi wa ad-darqutni wal bayhaqi wa abu shaykh fi tabaqatil asbahaniyin a shafi na 262 bi sanadin da'if lakin ya tadu lahu hadithul ati hadithin isnadin wannan bai inganta ba amma hadisi mai zuwa zai yi shaida a kansa wa huwa shine asani ana abdullahi bin abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yarfau yadayhi ala janaza annabi yana daga hannayensa akan wato akan gawa fi awwal takbiratin amma akabbara farko sun la ya'udu sannan baya kuma dagawa kun ji wannan ko kabbarar farko ne kawai yake dagawa sauran kabarbari baya dagawa akara da udara kudini bi sanadin rijaluhu thiqatun ghayra al-fadli bin sakan fa innahu majhul shi fadl ibn sakan majhuli ne wa sakata anhu ibn turkumani ibn turkumani yayi shiru akan sa bai ce komai ba bil jawharin naqi a cikin littafin jawharin naqi mujalladi na hudu shafi na arba'in da hudu sun makala tirmidhi a kiban hadisi da awwal imamu tirmidhi ya faɗa a ƙarshen hadisin farko ya ce hada hadisin garibun hadisi ne gari wata na fa hadin ilmi fi hada ma bauta ilmi sun yi sabani akan wannan fara a aksaru ahlul ilmi ra'a shine ba da suka ce wato ai ina takadu domin a ra'ayu shine abin da mutum ba abin da wato mutum ya gani ba abin da ya kudin kun fahimta ko abin da ya fahimta shi ake kira da ra'a nan ai mafahima aksaru ahlul ilmi ko kuma ra'ayi wato ba a takada aksaru ahlul ilmi wasu da yawa daga cikin mabota ilmi suka kudirce ko suka fahimci cewa wato suka fahimta min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabba annabi alaihi salatu wasallam wa gairi da wasu su cewa an yarfa rajulu yadayhi fi kulli takbira kaje karanta musannaf cewa wai za a daga hannu ne mutum zai daga hannunsa a kowace kabbara wa huwa qawlu bin al-mubarak ibn al-mubarak wannan magana ta ce wa shafi'i da muhammad bin idris shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa ishaq ibn rahuya wa qala ba'd ahli al-ilm wanda daga cikin mabuta ilmi suka ce la yarfa'u yadayhi ko da dai mutum ba zai daga hannunsa ba illa fi awwali marra ba sai a karan fari kawai ne wai hikima kawo ba wannan hikima shine dan ka sani cewa in ka ga wani yayi wani ra'ayi ya dauka shine amfanin fada da yi ne shi za kamar da muka faɗa jiya a karatun mu daga lokacin da mutum yake ƙara fada fada da ilimi kullum yana karatu a lokacin kuma yake samun sauki a cikin abubuwan ba amma idan baya karatu to zaka ga zai tsani kowa kan abubuwa kuma zai rika hukunci da abin da yake ba haka ba ba zai karanta bidayatul mutahi wa nihayatul muqtasid zaka ji bambance bambancen ra'ayi kan nan da malam ya kawo a ciki ko wannan musannaf din da muka faɗa na ibnu abi shayba ko na abdul razzaq ko ne karanta ka ji maganganun magabata to kun ji wa huwa qawlu tawri imamu sufyan tawri yace a kabbara farko kawai ake daga hannu wa ahlul kufa da duk mutanen kufa a iraki wasu kira an ibn al-mubarak an ambato cewa daga ibn al-mubarak annahu qala fi salati ala janaza ya fara akan cewa yayi magana akan cewa an a sallar gawa ne la yajudu bi yamini ala shimali wa mutum ba zai damke a ba zai dora hannun dama akan na hagu ba wara abadu ahli ilmi an yajudu ala shimali kama yaf'alu fi salat ma abota ilimi ko wasu daga cikin suka ce yadda zai a sallah in ya zo ya dora hannun dama akan na hagu a tallagawa ba haka zai kun ji wannan na sabanin guda biyu in mun lura da kyau yanzu a iya wannan gurin kawai da karatu biyu yayi mana karatu na farko shi ne abin da ya jago me daga hannu a kabbara na biyu kuma me tsora hannu a kirji kaga wannan guraren biyu an baka karatu mai yawa a lokaci kankani kawai dan kai na da ilimi riki cewa akwai amma wanne fi kwari kai ka rike mai kwarin amma ka san da wancan dalilin shi kenan wa fil majmu' lin nawawi qala ibn al munzir fi kitabi al ikram wal ijma' ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwal takbira wa ne mace to kaji magana da muke faɗa ta dazu yace wai sun yi ijma'i gaba daya akan cewa wato yarfa'u ko yarfa'u ana daga hannu ne fi awwal takbira in ka ce yarfa'u kuma zai daga shi mai sallah yarfa'u kuma za a daga a kabbara farko wa saratu fi sa'iriha sai aka yi sabani a sauran wannan gaba ce kiwa da ya kamata ka ja mata layi ka rike ta cewa an yi ijma'i dukkan malaman akan cewa za a daga hannu a kabbara farko sauran kabarbari ne aka yi sabani wannan karatun yayi duk gaba ɗaya malamai sun haɗa kan kabbarar farko ana daga hannu amma sauran kabarbari to an yi sabani har wancan magana da muka wuce ta baya akan wannan din suke kultu mala albani yace ni kuma sai nace walam najid fi sunna to za ku sha karam yace mu ko ba mu samu ba a sunna ma yadullu ala mashru'iyyati raf'i fi ghairi takbirati al-ula abin da yake nutarwa akan shar'antuwar daga hannu a gurin da ba kabbara farko ba yace ba mu samu ba a sunna yanzu kuma an zo kalkale maganganun tarjihi za a ba fala da rama shuru'iyyati zani yace mu inda albani almuhaqqiqun kenan yace mu ba ba ganin shar'antuwar daga hannu a kowace kabbara wa huwa madhhabul hanafiyya wa ghairihi wannan ita ce madhhabar hanafiyya da wajen zuwa tarahu shaukani min nailul awdar imamu shaukani ya zabi wannan wa gairu da wani samin al-muhaqqiqin daga cikin al-muhaqqiqun al-muhaqqiquna sune masu bin magana daki daki wannan isnadin yanzu da muka biya sai ya dauki kowa an ji waye shi shine tahqiqi shi za an kaɗau littafi kaga mai tahqiqi da takriri ya fi tsada har yanzu a kurmi wanda ba za ka je ka ɗauka kamar wannan littafin har yanzu za ka yi ta da zama albani suke tsada wannan yanzu idan ka je sai a ce ma misali dubu biyu idan ka je wanda ba ta hakiki ba ta kariji za ka iya samun sa ɗari takwas ko ɗari tara don ba bar aiki ba to kai tunda ba za ka iya aikin nan ba ai gwara ka sai mai na dubu biyu kai ko za ka iya aikin ka siya ka huta kun ji ko to shi ne abin da yake malam yake a wa ilayhi zahaba ibn hazim ibn hazim ba ka yi tafa a cikin muhalla a mujalladi na biyar wa ma rafa'ul aidi yace amma daga hannaye fa innahu lam ya'ti 'an nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo daga annabi ba wani mutum annahu rafa'a bi shay'in min takbiratil janaza cewa annabi ya daga hannu daga cikin kamar barin jana'iza illa fi awwal takbiratin faqat yace a kabbara farko kawai annabi yake daga hannu ba Allah mu mu da bai dalibai ilimi ba kan su yi fitar kimansu ba mu dai yanzu a gaya mana me za mu yi fala ya juzu fi ilu zalik albani yace to tunda annabi bai hoko bai halatta ya haka ba kabbara farko kawai zaka daga hannu li'annahu amalu fi salati domin wai duk abin da zaka yi aiki ne kake yi a sallah lam yati bihi nafsun wanda nafsi bai zo a kansa ba wane mutum wa inna ba da anhu alayhi salatu wa salam annahu kabbara abin da ya zo mana daga annabi shine annabi ya yi kabbara wa rafa'a ilayhi fi kulli khafdin wa rafa'in cewa duk inda zai yunkura ko zai dago mun ji cewa annabi yana kabbara yana daga hannu kai mun ji a wannan karatu a sifatu talatin nabi walai da fiha rabun wa qabd nan ne daidai na jiya sai ce amma a sallar jana'iza ko ba rabun wa qabd ba dagowa ba yunkurawa ko akwai kai shi za wato ai har yanzu ana iya samun muryoyin sa na kasir ka rika saurara ka ji yadda ake wa tambayoyi shi sa rubutun sa wanda ya saba sauraron su zai ji kamar ba ke wannan rubutun ba saboda mutum ne mai sanyi kuma a magana amma a rubutu kuma da kaushi sanyi wajen magana za ka salim salim yake wani ajabu to ga gashi sai yake abin mamaki min kauli abi hanifa na faɗin abu hanifa ji rafi ila aiki fi kulli takbira na cewa da abu hanifa yake cewa wai a rika daga hannu a kowace kabbara fi salatil janaza a sallar jana'iza walan ya fi kaddu da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam alhali ba ta samun nasi daga annabi ba amma abu hanifa ya tafi akan haka wa mar'ihi min rafi ila aiki fi kulli khafdin wa raf'in fi sa'ir salawat wane mutum yace abin da zai baka mamaki ya ce a daga hannu a kowace kabbara a gawa yace kuma ya zo ya hana a sallah kuma wajen dagowa da yunkurowa da kuma tafiya inda kuma akwai nasi karara wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wasallam albani yace abun mamaki bayan kuma ya inganta daga annabi kuma bayan shi da kansa yace za sa al hadith fa huwa madhhabi sai abu kaddima sifati salatin nabi ko ya faɗa wannan yake nuna ma ne kullu mri'in fihi ma yurmadi li kulli jawadin habwa kowane garman doki yana da tuntube nasa dan adam tare yake bai ka goma ba shine abin da Allah yake wato ne kul bi zinati wa ma azahu ila abi hanifa abin da aka dinginawa al'azu a ilimin hadisi shine daukan magana ka kai dora ta zuwa ga wani abin da aka dingina ta zuwa ga Abu Hanifa kuwa cewa ruya fi kutubus shura wai an rawaito a cikin littattafan masu jari min al-hanafiya daga hanafiya yace abinda aka dingina ba yace fala taktaru bima jaa fil hashiya yace kakka rudu abin da yazo a cikin hashiya shine footnote din da aka yi nabi ala nasbi raya da yazo a cikin nasbi raya a wannan mujalladin min ta'ajjub yana daga abun mamaki min hadal azmi na wannan dinginawa da aka yi mara yace wa huwa ikhtiyaru kathirun min a'immati balq yace zabi ne daga mabiya yawan jagorori malaman balq su kuma yan hanafiya ne min kauli abi hanifa bi rafi al aidi din ce wai abu hanifa ya ce a rika daga hannu fi kulli takbirati a kowace kabbara fi salatil janaza a tallagawa sai ba da albani yace walam yati qattun anil nabi ka tsallake wani abu eh me na tsallake walaysa fiha raf'un wa khafdun nan ne ko me can baya kenan فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نفس وإنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع نادي أنا لا ينأو تقول أوكي أفوا ونقول سبب كوما وهو اختيار كثير من أئمة بل منهم na ga gurin yanzu kuma sai ce wato zabi ne na da yawa daga cikin manyan malaman balik daga cikin su kama fil mabsud wato wasu daga cikin su mafiya yawan su kamar yadda yazo a littafin sa al mabsud litarafi na na imam tarafi shi al mabsud din na imam tarafi ne sai ce lakin al amala daidai ne ko inda al hanafiya sai dai abin da ake aiki da shi a wajen hanafiya ala khilafi dalil yace ya saba wa haka wa huwa alladhi jazama bihi tarafi domin shi abin da ya bamu tarafi ya yanke walakin lahum yarawna rafa al-aidi fi takbirati zawai shi yace saboda me su suna ganin rafa al-aidi daga hannaye fi takbirati zawai a kabar barin da ake karawa sune az-zawai shine banda kabbara farko fi salatil aidaini a sallar idi guda biyu ma annaha la asla laha tare da cewa shi ma ita daga kawar hannaye a kabbarorin idi kabbarorin idi raka a farko kabbara da waje bakwai banda takbiratul ihram ko wanda ida banda ida raka ta biyu kabbara da waje banda takbiratul ihram kabbara taji ko to sai wannan kabarbarin yace gaba ɗayan su sun yi wani an gane ko wato na cewa wato za a daga hannu a kowace kabbara ma da yake ma annaha la asla laha duk da cewa wannan magana da suke yi a sallar idi ba a ce duk kabbara ka daga hannu bai da asali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanzuril muhalla ka koma muhalla ka karanta in kana so ka gane a mujalladi na biyar shafi na 83 na'am rawal bayhaqi bi sanadi zayyin an ibn umar annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin imamu al-bayhaqi ya rawaito cewa daga ibnu umar cewa yana daga hannayensa a kowace kabbara min takbiratil janaza a kabbara wato kabbarorin gawa faman kana zunna annahu la yaf'alu zalika illa bi tawqizin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda yake tsammanin cewa shi ibnu umar can kun ga aito akai an ibnu umar annahu kana ibnu umar yana yi to duk wanda yake riya cewa yake zaton cewa la ya fa'alu zalika ibnu umar baya aiwatar da haka ne illa bi tawqifin ba sai da ba sai sai da tawqifi min annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi domin mun san cewa duk abin da annabi ibnu umar yana gwadawa na'am walahu an yarfa to dalilin da yasa kenan shi ma sai ya rafa yinsa kun san ai akwai duk abin da yawa wasu abubuwan na wanda suke mawkufe na tahari ana mawkufi ne amma ana ba shi hukuncin marbu'i a ina a gurin da yake duk la majala lil ijtihad duk abin da ba a iji tahadin ta sahabi ya kawo gurin ku to inda ya inganta hukuncin da hukuncin marfu Allah ya sa kun fahimce ni yawa duk gurin da ba a iya ji tahadi sahabi yanzu ya zo ya ce a kabari za a tambaye ai ba a ji tahadi a tambayar kabari sahabi ya faɗi wannan ya yanke ko a ya ce ranar alkiyawa za a yi wa mutum kaza to wannan magana ce da ba yi sahabi a ciki to yana nufin annabi ya faɗa duk da bai ce annabi ya gaya mar ba domin ba zai faɗi wannan abun ba sai da nan ci to shi ne abin da nake magana a kai to fala huwa yarfa wa qad zakara taratti an ibn umar ila bahala yace to wata zai ce tunda ibn umar ya faɗi wannan to kawai ibn umar da hukuncin marbu'i za a dau maganar sa sai imamu zarafi ya kawo sabanin haka wa zalika mimma la la na'rifu lahu aslan fi kutubil hayy yace saboda ba mu san ba mu san wato ba ba mu san wani asali na wannan maganar ba a cikin littattafan hadisi maganar da ake danganta danganta ta ibnu umar cewa marhudiya ce yace ba ta da asali a littattafan hadisi wa amma tafihu ba'd ulama al afadil li riwayati rabi'i fi ta'liqin lahu kun ji maganar da ne yanzu amma inganta da wasu da malamai daga cikin malamai suke yi masu girma na ruwayar daukakawa dangane da taliqin lahu dangana masa akan cewa ala fatihil bari wato a taliqin da yazo a cikin fatawul bari mujalladi na uku tafi da tsari da zai fa huwa khalqun zahir duk wanda suka dangana daukaka kalmar ta zama marhuya to kuskure ne babba kama da ba al al bi hada al fann kamar da ba zai kuya ba ga duk wanda yake masani ga wannan fannin duk wanda ya san fannin hadisi ya san cewa ba abu ne koyi ba cewa kuskure haka yi ko da an kawo shi a ta'aliki cikin fata wulbarar to kaga wannan shine gaban da ya kamata mu tsaya malam zai tayi sun mai za'u ya da yumna ala zahri kafi yusra sannan mutum zai dora hannun sa na dama akan wato hannun sa na hagu za mu tsaya a nan lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya ce mana na'am
ya yawa
abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa don da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunan sa kyawawa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji madaukakin sarki da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun akwai ba wasu alkatin kamar yadda aka gaya mana cewa yana bukatar addu'a kwarai da gaske dan yana karkashin oxygen kamar yadda aka gaya mana cewa yana bukatar addu'a ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya dace ka faɗa sa Allah madaukakin sarki ya baki lafiya gida da asibiti Allah waɗanda waɗanda suke marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon tsawon ɗaukaka ƙasar mu Allah ya zaune da ita lafiya kuntun rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi matasan mu maza da wata Allah ka shirya mana Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka yi jarabawa Allah ka agaza mu masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم